بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين a yau hudu ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu daya da ɗari arba'in da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan august dubu biyu da ashirin da shida miladiya wani majalisi namu na safe da muke karatu yau litini za mu karatu cikin alkur'an da ulumu yau ba su yi ne jina ba su yi ne ok to to ba ne shi za mu shiga cikin tafsirin karimin rahman tafsirin tafsirin sa'idi na ganin kan fasuli ne ko fasulun wai safadu kaunin amri al-mutlaq bala ce fasulun fasali wa yustafadu ana fa'idantan kaunin amri al-mutlaq lil wujub kasancewan abinda ubangiji ya bada umarni yana nuni zuwa ga wajabci ne min zammihi liman khalafahu yayin da ya zama akwai an alakanta zargi ga wanda ya saba ba umarnin to wannan yana cewa umarnin umarni na wajibi wa tasmiyatuhu wa tasmiyatihi iyahu asiyan da kuma inda mazala inda Allah ta'ala a cikin Qur'ani zai kira shi ya sa mashi wa tartibi alaihi al-iqab al-adil aw al-adil da kuma yanda zai jeranta uquba na gaggawa ko kuma na nan gaba na can an je kiyama ya ce zai mushi azaba to wannan abin da za ka fahimta shine wannan abin da aka hana ko aka bada umarni abu ne na wajibi abin da aka bada umarni yanzu yana magana kan abin da aka bada umarni saboda me saboda shari mai bada shari'a baya jeranta wani abin da yake mustahabi kuma ya ce akwai hukuma da abin da ya bada umarni to dole labu da an yakuna jaziman wa kabiran min min ta'alim ad-din لأن الشارع لا يترتب العقاب إلا على شيء جازم ولا يترتب الثواب أو وقد يترتب الثواب على على على شيء مستحب ولكن لا يترتب العقاب إلا على شيء جازم كبير في الشريعة حيث لو تركه فإنه قد يعاقب عليه inda zai bari to za a mashi hukuma wa yastafadu kaunun nahi at-tahrim min dhannihi liman irtakabahu za a iya fa'idantan cewa hali da aka yi shi ma na haramci ne ta yanda ya zike zargin duk wanda ya aikata shi wa tasmiyatihi asiyan da yanda ya kira shi mai laifi wa tartibi al-iqaba ala fi'li da kuma yanda ya jeranta hukuma ga wanda ya aikata wannan abin da aka hana da shi ma wannan kaga abin da yake nunawa shine abin dalma wato wanda ya yi shi ya yi kabila min kamar irin zano wannan yana ma daga cikin ayi wato ma'anar kabira za ku tuna abinda malamai ke faɗa maganar kabira shine ma tarattaba alaihi iqabun aw la'ana aw wa'idun dunyawi aw ukhrawi abinda a cikin sa akwai wani kuba da aka jera ta akan shi ko dai kuba na gaggawa ko kuma kuba na wanda ba na gaggawa ba to wannan ya zama kabira to duk abinda shari'a ta hana ta alakanta wani hukuba tare da wanda ya aikata ko ya bari to wannan yana nuna maka cewa wannan abin umarni na wajibi ko kuma hali hali ne na tabbas na haramci wanda ya aikata haka to akwai akwai alhaki kenan wa yastafadu al-wujub bil amri tara wa tasrih bil ijab wal fard wal kutub wani lokaci ana iya ana iya wato fa'idantan abu a ce ya zama wajibi a wani lokaci wa tasrih bil ijabi ta yanda za a fala fala kara cewa wannan abin wajibi ne wal fard ko a kira shi a ce farali ne farda alaikum as-siyam wal wal wal kutub ko wa kutiba ila kutiba in ya kamata kamar ya kan zo da lafazin kutiba shi ma wannan siga ne min lafzul umum min lafzul wujub wa lafzatu ala da lafazin ala haqqan ala to kaga wannan yana nufi ma wannan wajibi ne a wajen wasu da yawa daga cikin malamai wa lafzatu haqqun ala al-ibadi wa ala al-mu'minina duk wannan lafzi da min wato siga da min siga al-wujub yustafadu minhu al-ijab yace wa yustafadu at-tahrim min an-nahy wa at-tasrih bit-tahrim ana iya wato fa'ilantan wato haramci daga wani hali da qur'ani yayi والتصريح بالتحريم يا فذكر انا cewa wani abin haramun ne wal hadr ya hana wal wa'id ala al fi'l kuma yin narko na azaba akan wanda ya aikata haka wa zammil fa'il ko ya zargi mai aikata haka din wa ijabil kaffara bil fi'l da kuma yanda duk wanda ya wannan ake ya jarta masa kaffara to wannan yana babban al'amari ne kenan da har gashi an ce sai an mai kaffara da abin aka ce sai an yi kaffara wannan yana da girman sha'anin sa sai ya ci gaba cewa qawluhu fadin sa la yanbaghi a qur'ani kaje an ce la yanbaghi fi lugatil qur'ani war rasuli a lugar qur'ani da manzon Allah lil mumtani aqlan wa shar'an abin da yake ya je kai ƙololuwa ne wajen hanawa ba kamar mu yanzu ba aka ce bai kamata ba wanda sai ka ana magana kawai wato in ka yi daito babu laifi amma dai in da bai kamata ka yi ba amma shi shari'a idan ta ta ce maka layan ba zai ko mayan ba zai to wannan yana nuna maka girman sha'anin abin in aka aikata kuma yana nuna ƙololuwa wajen hani kuma yan ba zai lura rahmani ayatul khina walada kaga wannan ƙololuwa ne wajen hani wajen cewa wato bafau ma bai kamata ba bai kamata a samu duk wani mai hankali ya ce ma ubangiji ya ina ba wa ma allam lahu shi'ra wa ma yanbaghi la dan haka malamai suka ce bai kamata sai an sami wani wanda yake harka wa'azi kuma yana harka waka ba wannan ashaddu ashaddu al-man'i ne wannan kauluwa ne wajen wajen hani a harshen maza Allah da akwai hadisi shahararre da ya zo daga sahabbai da dama cewa ya ma yanbaghi li ahadin an yasdila li ahadin ɗaurin alfab da yawa bai kamata wani ya yi ma wani sujada ba kaga wannan shi ma a shaddul man'i ne ƙololuwa ne wajen hani shi sa bi halitta ko kaɗan wannan hadisin amshi tawili ba wajen maganar durkuso da sauransu wa lafzatu ma kana lahum kaza wa kaza wa lam yakul lahum wa tartibul hadd ala al-fi'l lafazin ma kana lahum da kuma lam yakul lahum wa tartibul hadd ala al-fi'li da kuma duk wani abin da aka abin da aka aikata aka ce akwai haddi wa lafzatu la yahillu da lafazin la yahillu wa la yasluhu wa wasfu al-fi'li bi annahu fasadin da kuma wato siffanta aikin a ce banna ne wa annahu min tazini shaytani wa amalihi da cewa kuma wannan aiki yana daga cikin kawatan kawan shaydan ko aikin sa wa anna Allah la yuhibbu ko Allah ya ce baya son wannan aikin wa la yardahu bi dar'i ibadi ga bayinsa sai aikata wannan aikin ba wala yuzaki fa'ilahu ko ba zai wanke ba zai tsarkake mai aikata irin wannan ba wala yukallimuhu ba zai mushi magana ba wala yanzuru ilaihi ba zai dube shi ba wala hawi zalika da abin da ya kama da haka duk wannan suna nuni suna nuna kololuwa wajen hani duk wanda lafaza da za ku gasa cikin qur'ani ko nassin shari'a to yana nuna kololuwa wajen hani a ce ma kana ko walam yakun ko a tartibin haddi akan sa ko a ce la yahillu wala yasluhu a irin wannan ko a ce min tazini shaytan ko a ce inna allaha la yuhibbuhu ko a ce la yarda li ibadihi al-kufr irin wannan to wannan yana ko wajen hani yace amma wa tustafadu al-ibaha min al-izni wa at-takhyir ana fa'idantan cewa abu ya halatta ya halatta an izini ko an baku zabi ko a iya yi wala amr ba'da al-hadri ko wato ana iya fa'idantan al-izni ko takhyiri ta fuskan wato muftawa na nafsin da yazo ana iya fa'idantan qadi tustafadu al-ibaha min al-izini wa at-takhayyur amma an bada izini a cikin muhtawan fahawan maganar akwai izini karara ko at-takhayyur aka baku ko ku kaza ko ku kaza aka baku zabi wal amru ba'da al-hadr haka zalika umarni da yazo umarni al-asl ya kamata ya zama wajibi ne kamar da faɗa a gaba a baya can yace wata fadu kawn al-amr al-mutlaq lil-wujub min da nani akwai inda maganar umarni yace wata fadu al-wujub bil amri tara bil amri tara ana fa'idantar abu cewa na wajibi ne in aka bada umarni a wani lokaci to wani lokaci kuma yakan zama an ba da umarni amma ba dole ba ba wajibi ba musamman umarnin da ya ba da alhabri bayan da can an hana ku da can wani abu ne wanda ubangiji ya hana ya ce kan yi kamar lokacin azumi sai baya ba ta fal'ana ba shi ruhunna to kaga sai da aka aka ce to yanzu ku je to kaga wannan litakhir ne wal ibaha kawai ana zabi aka ba ku kuma halatta muku akai wa nafil junah ko a cikin laifin aka ce muku laysa alaikum junah laysa alaikum haraj to wannan kaga duk yana nuni zuwa ga cewa abin ba wato kawai an baku zaɓi ne an baku halacci ne ana nan ku abin yanzu ya halatta wal haraj wal ithm shi da kuma laifi aka ce la ithma wal mu'akhadha aka ce la yu'akhadhukum Allah wal ikhbar bi annahu ya'fu anhu da ko labari da cewa ubangiji yanzu yayi afuwa ku je ku abin ku wal iqrar ala fi'li fi zaman al wahyi ko kuma ba aka samu wannan wannan da wannan din ba amma a lokacin suna aikatawa kuma wahayi na sauka to da abin da ake suke suke aikatawa wahayi na sauka idan maza Allah shi bai sani ba yau ubangiji maza Allah ya sani to haka wannan yana halacci a wajen malamai shi yasa Jabir hadisin Jabir kuna na'zilu wal Qur'an yanzil malamai ke ce ke cewa wannan yana nuna halacci na yin al'azli ne saboda qur'ani yana sauka kuma bai hana su ba wa bil inkari ala man harrama shay wa wa liqa ala fi'li fi zaman al-wahyi wa bil inkari ala man harrama shay ko kuma aka inkari akan wanda ya haramta abu yanzu ce ka ayi sai aka zo aka ce dan me zaka ce ka ayi to yana abun ya halatta aje ayi wal iqbar bi annahu khalaqana la ko kule kanana da labarin da faɗa mana cewa ya ubangiji ya halitta mana abin saboda mu ubangiji ya halitta sammai da ƙasa ya halitta abin da ke cikin ƙasa baki daya abin da ke cikin duniya baki daya saboda mu haka ya faɗa ya ce to kaga wannan yana nuna halacci za mu yi amfana da shi da haka duk yanzu yanzu wannan a wajen malamai suna ɗaukar shi alal istishab duk wani abu a duniya in dai mai amfani ne muna dawo mu amfana da shi kan yanzu idan ka ce ba za ka yi amfana da shi ba ko bai halitta mu amfana da shi ba kai mishi ba shi dalili yanzu saboda mai wannan saboda ya shiga cikin karin daraja ta ta asulin am wanda addini ya riga ya bamu baki da wadda ala hulana ko ya sanya abin saboda mu wamtinan huwa alaina bihi ko kuma ubangiji ya rinka mana wato imtinani da shi ya rinka wato mana goranta mana da cewa ai mun kuma kaza ba mun ba kaza ba ba mun kaza ba ba mu kalla kaza ba da shi wannan ya magana ni'ima ce duk abin da ke ni'ima kuma ka amfana da ita wa ikhbari an fi'li man qablana ko kuma ya bada labari akan wani aiki da wanda suka gabace mu suka yi ghairu zamin lahum alaihi amma kuma bai zarge su ba to wannan shi ma yana nuni zuwa ga cewa wato wannan abin ya halatta ana iya yi amma duk wanda abin da shari'a ta zo ta hana mu to yanzu kaga za mu koma wajen shari'a mu bar abin da shar'u man qabla suka zo suka faɗa yace fa in iqtarana bi ikhbarihi madahun dalla ala rubhani idan yayin da ya bada labari din abin da ya bada labari wani abin da yake gano akan halacci ne kawai a asali in an lamu da ke usul din asali za iya zama halacci ne kawai da amma sai a cikin nasi ko cikin nutsu baka fahimci an ɗanfari yabo akan wannan abu to wani na nuna wato ba bai naftara da ikhdarihi madahun dalla ala rujhan yana nuna wato yanayin bangaren musahabbacinsa yarin jaya yanzu yanzu yarin jaya istihbaban aw wujuban ko dai mu dauke fa'idan istihbabi ko wajibi tunda yanzu ya alakanta wani yabo akan shi saboda sai a je a duba a gani in wannan yabon yana da alaka da yabon abu ne na musahabi ya zama musahabi in kuma yana da alaka da yabon wani abin da ke wajibi to yanzu ya zama wajibi wannan dai duk ka'idoji ne yake faɗa saboda zai shiga shi in ya shiga cikin tafsiri ba zai mana bayanin kaza da kaza ba zai faɗa maka kaza musahabi kaza wajibi kaza kaza amma an kafa wannan ka'idoji da ya baka shikenan kaga ya ka sami wannan sai fasulun sai mu dakata الاتقان في علوم القرآن الاتقان في علوم القرآن لا لا مصيري سؤال تشاء النوع الثالث معرفة النهار والليل وتم الحضري وسفري ayin da suka sauka a halin zaman gyara wanda suka sauka a halin tafiya wanda nau'i kuma za a yi magana akan ayoyi wanda suka sauka da dare wasu da rana annahari wallaili a ta'amfilatun nahari shi ma wannan kamar da muka faɗa a can wanda suka sauka a halin zama gida sun fi yawa to su ma qur'ani wanda suka sauka a halin yini da rana kafira suna da yawa qala ibn habib ibn habib yace nazala aktarul qur'ani naharan galibin qur'ani ya sauka ne da rana wa amma al-layli amma da daddare dai fata tabba'tu lahu amsila su yi cewa ni to na bibici misalan muka na samu a cikin nususi da suka bayani cewa wannan ayan ta sauka ne da daddare wa min hada daga ci akwai ayatu tahwil al-qibla aya wacce take a ciki aka kautar da manzo Allah daga kallon Baitul Maqdis zuwa kallon wato Baitul Lahil Haram fi sahihaini ya ba ce a sahihaini min hadisi ibn Umar hadisi Abdullah dan Umar qala bainama nasu bi Quba yace mutane lokacin suna zaune a Quba fi salati subhi a sallar asuba iz atahum atin sai ga wani mai zuwa ya zo masu fa qala sai ce inna nabiyya qad anzala qad unzila alaihi laylata qur'an ya ce lalle manzo Allah da dare an sauka masa da Qur'ani wa kada amara an yustaqbal al-qibla yanzu ya ce aje a fuskanci al-qibla aje a fuskanci Baitul Maqdis kaga da dare da da asuba kaga da dare kenan shirin ta kenan ila ila bayan isha ko wani abu kamar haka wannan shine zahirin ruwayan nan warawa muslimun imam muslim ya rawaito an anas daga anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa baitul maqdis manzo Allah ya kasance yana yin sallah ina fuskantar baitul maqdis fa nazala sai ta sauka kallara taqalluba wajhika fi sama al-aya famara rajulun min bani salima sai wani daga cikin kabilan banu salima wanda ce quba kenan وهم ركوع سنة ركوع في صلاة الفجر أصلى الصبح سيدو يجتاسو وقد صلوا ركعة ثم رجع سني أوهم ركوع في صلاة في صلاة الفجر نعم وقد صلوا ركعة ثم رجع سني ثم ركع لا أنا لا سي وأنا مسكرة ألا كسورارا إن القبلة قد حولت للي القبلة أرجع أنجويتا أنجويتا لما كلم كلم وتبت الله الحرام كما كنت da can da ake maka ai ana iya ana kana iya hadawa ga Ka'aba ga Baitul Maqdis a lokaci da to amma idan ka tafi Madina to dole sai ka ba al-Qibla baya sai ka in ka kalla al-Qibla zo zaka ba Baitul Maqdis baya sai aka dole sai dai daya sai ubangiji kuma cikin ni'imar sa sai ya mai da mu al-Qibla ta Annabi Ibrahim ta'ala inna al-qibla qad huwila famalu kullu kulluhum nahwa al-qibla dukkan su suka juya suka kalla al-qibla a lokacin a lokacin kaga kuma kusan kusan ayar ba su aka yi kuma ba su ce kuma ba su koma malamai suka ce anan in aka kana cikin sallah aka ce maka kai ai ko kana kallon fa arewa ne ga gabas din nan to kawai ka yi yufan abin ka ba sai ka wani ce assalamu alaikum ba kawai ka ci gaba da ka ci gaba da sallan ka haka suka yi kawai shi liman ya dawo bayan su kuma su koma ba su kuma su koma gaba abin da ya faru kenan lakin fi sahihaini ce to haka dai abin ya zo a cikin wannan riwaya sai dai a cikin ya zo a cikin sahihaini عن البراء بن عازب ذكر البراء بن عازب اكو ابن عازب اكو ابن عازب اقوله وان البراء كوي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ما زال واتو صلى قبل بيت المسجد ما زال يا صلى إلى مسكنة لكن الفرمة لكن بيت المقدس ولوقت ده يجي زوا مدينة wata goma sha shida ko sha bakwai wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-bayt ya kasance yana sha'awar ya zama qiblarsa dai yana kallon ɗaki mai alfarma ne wa annahu awwal salatin sallaha al-asr kuma farkon sallan da ya sallace ta ita ce al-asr wa salla ma'ahu qaumun wasu suka wato farkon sallan da yayi a baitul aka juya lokacin aka juya da shi daga baitul maqdis zuwa ga baitul lahi al-haram shi ne sallar al-asr kaga an saba kenan alwaya البراء بن عازب يجي صلاه العصر سبوع تسجد صلاه الصبح وصلى معه قوم wasu mutane daga sabon sai sallah tare da shi fa kharaja rajul mimman salla ma'ahu sai wani daga cikin sahabbansa sai ya fita ya fita wajen Madina wanda ya sallah tare da manzon Allah din fa marra ala ahli masjidin sai sai wato ya gitta ma wasu masallata a nan ba a faɗe su ba amma dai ruwa ka haɗa ta za ta nuna maka cewa banu saliban can ne dai su ne ya gitta su ashe kaga sai sai da ya sanar asar din sannan kuma sai ya ci da su kuma da da su ba wa hum raki'una suna masu halin ruku'u fa qala tace a yace ashhadu billah laqad sallaitu ma'a rasulillahi qibla al-ka'bah yace yace yace ina tabbatar muku cewa nayi sallah tare da manzo Allah kwatan wato ina yin fasata akin alfarma fadaru kama hum qibala albayti sai suka juya ka yanda suke suka fuskanci daki mai alfarma da ta suna kallon daki baitul maqdisi so kuma kallon wato daki mai alfarma fa hadha asir yake ta kaga wannan yaktabi annaha nazalat nahara wannan yana hukunta cewa ta sauka ne wannan ayan da rana baina dhuhri wal asr tsakanin azhar da al'asr tsakanin al'asr azhar da al'asr qala al-qadi jalaluddin alƙali jalaluddin ya ce da ce bai faɗi waye jalaluddin ba amma shi ne albulƙini albulƙini sun ma tsawon wasu ibn hajar ɗin da shi ne ya fi shahara da wannan da wannan laƙabin ya ce wal arza abin da yake dai ya fi rinjaye bi muktaba al-istilali da abin da dalilai ke hukuntarwa nuzulu habil laili ta haka kai da dare la'anna qadiyat ahli quba saboda qadiya na ahli mutanen quba kanat fi subhi da asuba ne wa quba ita kuma quba qaribatu min al-madina ita na kusa da madina ce fa yab'udu zai wahala an yakuna rasulullahi akhara al-bayana lahum idan manzo Allah ya jinkirta musu bayani mutanen Quba su da ce kusa da shi min al-asr tun daga al-asr bayani bai je musu ba ila subhi har zuwa lokacin asuba kuma da bin ya fara shi wa qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani shi kuma sai yayi mamala masa takun baya yace al-aqwa abin da yake mafi rinjaye ana nuzula hakana naharan cewa ta sauka da rana والجواب عن حديث ابن عمر أمسى أكم حديث ابن عمر أن الخبر سوى لابار وصل وقت الع... وقت العصر يا يا ذو مسيرا لوقت صلى العصر إلى من هو داخل و... داخل وهم بنو حارثة وان يكي ينا نم ينا تكي نعم إلى من هو داخل haka ne ɗafe ce? yawa yana haka ne ya fi yace wal jawabu amsa shine an hadisi ibn umar akan hadisi ibn umar anna al khabara cewa labari na cewa an juya al qibla wa sala ya iso ne waqtal asr lokacin sallar asr ila man huwa dakhil madina wanda yake cikin garin madina wa hum banu haritha sune banu haritha wa sala waqta subh ila man huwa kharij al madina sai ya kuma kai labarin labarin bai je da wuri ba yayi jinkiri sai lokacin asuba ga wanda yake wajen madina wa hum banu amr ibn auf ahli quba su ne mutanen quba din can wa qawlu fadin sa fara an unzila alaihi lailata cewa da yi an saukar ma manzo Allah da daddare majazun yace wannan wato yalwata yalwatawa ne azance min idlaqil laila ala ba'd al-yawm al-mawi wallazi yalihi ita yanda wani lokaci sukan iya cewa daren jiya wato an ana nufin wato ala ba'd al-yawmi ko wani sashi na rana almabi wanda ranar da ta shuɗe a baya to suna iya kiranta allaila a yare inji ibn hajar wanda zai yalihi da kuma wato wanda yake ma bi masa da ana iya cewa allailatan allailatan bariha ana iya faɗa wanne ya fi rinjaye a wannan maganar asuba din ne ko kowa da asar ce shi wancan da aka ce da la'asar ne ai ba ya ɗauka wani ihtimali kuma aiki na maza Allah kai tsaye ga wanda suka ce sun yi sallar tare da maza Allah shi kuma wannan ai labarin zuwa musu yi dole akwai tazara tsakanin faɗin manzo Allah da saboda haka wancan ya fi ya fi ihtimali ya fi shiga saboda haka hujja ibnu hajar ya fi karfi akan hujjan jalaluddin bulqini ya fi karfi saboda haka al-azhar wannan ayan ta sauka ne a da rana illa iyaka da labarin bai kai ko ina ba to kuma ai baka san shagulgula da ya shagaltar da masu yan shiyan ba wataƙila maza Allah ya gaya musu da wuri su kuma samu sun ji sun gaya musu da wuri ba ko ma labarin ya kai ya kai ma wasu daga cikinsu amma su masallatan nan wasu da su ba ne labarin bai kai musu ba a lokacin shi kuma sai yake gaya musu qultu sai ya ce wa yu'ayyidu hadha abin da ke ba ke karfa haka ba karda hunna sai abin da imamu da sai ya fitar an abi sa'id ibn al-mu'alla riwaya da ya fitar daga abu sa'id ibn al-mu'alla qala sai ya ce bararna yawman wa rasulullahi qa'inu al-minbar wata da mun zo mun gitta manzo Allah manzo Allah yana zaune akan minbari فقلت سنتي nan yana tsaye a kan bari wato yana musu hudu ba da kada hadasa amrun hakika wani abu ya faru sai ce bari je ni ma in zauna fajar na sai na zauna fa qara rasulullahi hadhihi al-aya sai manzo ya kanta wannan aya qadara qadara taqalluba wajhika fi sama hatta faraga minha har sai da ya gama karanta ta sun ba nazara sai ya sauko fa sallan zuhura sai sallan azhar shi a wannan riwayan yana cewa sallan azhar ne cikin hadisin wannan sanadin hadisin akwai rauni akwai rauni yana magana azhar sai dai yana magana az-zuhrayn ba'a yawa sai dai yana magana azhar da al-asr to sai sai kuma ya zama wannan hadisi na al-bara ibn azib akhass minhu sai ya zama ya fi shi kebanci ya fi shi fada takhsisin wanda sai sallah ce a ciki amma a cikin isnadin ma a cikin akwai akwai rauni akwai akwai marwan ibn uthman ibn abi sa'id ibn abi ibn al-mu'alla din ya da'if ne abu hatim ya ba'a fashi da wasu daga cikin malamai نعم مروان ابن عثمان ابن ابي سعيد ابن المعلى هذا من تابعيه to sai mu sai mu tsaya nan kun ga yadda malamai ke majuna takun baya shi ya jin ya ce ya ce dare shi ya fi abin ya fi masa haka shi kuma shekh al-hafiz ibn hajar yake cewa a'a inda ilimi ba tsayawa ake ana cewa ba wani kara ba in kayi dai fa kayi maka yau za sai dai amma kaga duk da haka ba sa taba taba na rashin mutunci ibnu hajar za ka ga yana yawan yaban shi wani jabir bulqina yana yabansa suna yabansa da wajen fahimta da ubangiji ya masa an ce yana da jazz faham za ga suna yabansa duk wanda suka yi tarjamar sa amma kuma wanda ba zai kuma sa kuma ya zama an fi son gaskiya akan shi ba gaskiya an fi son gaskiya akan shi ko yace an fi an fi son shi akan gaskiya shatibiya مروان ابن عثمان ابن ابي سعيد ابن المعلى baiti 49 ko na 50 ne ko na 51 ko 51 na biyu to to yake cewa وض النقض شين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم مع حفصهما عم عم نافع وشام سماء في نافع وفتى العلا ومك وحق فيه وابن العلا قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحسن عن الكوفي ونافعهم على sai ce yana da ci gaba da gaya mana rumus na shi littafin wa kufin da mutanen kufa sanan kuma suwa kenan su uku a asin hamzar kisa'i ma'al maki in ka hada su da maki wanda ke malami dan kasan makka wa kenan ibn kathir kaga sun zama su hudu kenan bi wa'i to zaka am kai musu alama da kai musu ramzi da Allah inda kaje nan mun faɗa Allah to alama su kenan mu'jama wanda yake da dugo wanda yake da dugo duk yanzu aka ga me yasa za ta kawo mu'lama muhmala mukhfala akfala wa sauransu saboda yanzu ne yake kantuwa mu amma da can tun hannu ake yi ba bugawa ake ba wanda iya rubutu wani lokaci kaga digon ba ba a rubuta ba wanda maka rubutu bai sa maka digon ba lokacin da akwai digon ba da can farko ma ba ba digo saboda haka sai ka ga in kai sai ka je ka sami fashewan baki a wani waje yace wa kufin wa basrin khailuhum laysa muhmala da kuwa kufin amma in malamin kufa ne su uku wa basirin da malamin da na kasan basara shine abu amr ghainuhum shine wato musu ramzi da ghainun laisa muhum ala wanda ba shi dugo wanda wanda wanda ba a bazar da shi ba wato mai dugo kenan laisa muhum ala ay maquban ay lam yuhmal ba a bashi ba a bashi ba shi dugo ba bal u'jima wabun naqati amma su masu ɗigo kuwa shinin shine ga shinin na baka alama ce lil kisa'i da kisa'i wa hamzatin da hamza ibn hayy azayyat wa qul kuma ka ce fihima cikin su game da sha'anin su wato shi kisa'i da hamza din ma shu'ba tare da shu'ba suhba ka kira su da suhba tala haka ka kira su da suhba alama suhba alama suhba to shine kisa'i hamza da kuma shu'ba akwai bambanci tsakanin suhuba da sihab shine gashi da gaya maka sihabun an nace maka kuma sihabun kuma suwa kenan ma hafsihim ce su biyun tare da kuma hafsin su hafsi ne hafsi wanda ke daga daga daga asu suwa ake magana kuma din eh eh kisayi da hamza shine ma hafsihim da kuma hafsin su shi kuma amma lafazin alama ramzi na amma shine ka sanya nafi'un wa shamin da ibnu amir ashami shine alaman susu in amma susu bi ne sai kuma alama na sama fi nafi'in gami da nafi'u wa fatal ala da dan gidan ala ibnu ala kenan sai wa makki da kuma wato ba makki ibnu kafir al-makki shine alama alaman sama din su alaman sama shine nafi'u ibnu ala da kuma ba ibnu kafir al-makki shi haqqun fihi haqqun game da shi shi ne aqrab al-madhkur ibnu kafir wa ibnu ala da ibnu ala qul kace wannan shine alamar su wa qul kuma kace fihi ma game da su din dai shine ibnu ala da al-makki wal yahsabi da kuma yahsabi shine ibnu abir al-yahsabi nafaru ka kira su nafaru hala haka zaka musu alama kace musu sune nafar nafar shine ibnu kathir abu amr ibnu amir al-yahsabi wa hirmi alama na al-hirmi shine al-makki al-makki fihi wa nafi'un shine wato ibnu kathir al-makki da kuma wato nafi masu suka yi mujawara da haramayya ba to sai ka ce wannan shine alamar su wa hisnun alama na hisnun kuma anil kufi kai magana akan mutanen kufa wa nafi'uhum da kuma nafi'un ala wannan haka zaka zaka zo kai musu alama din ya zama alamar su ka karanta su a haka to sai mu tashi wa mahama atatmin qabl to shi yanzu daga nan ya wai sallame mu kenan fa in aka tafi shi alamomi ta faɗa kuma ya ce ya faɗa alama sai dai in abin da ya zo in ya faɗa a bayyana kawai kowa zai gane sai ya faɗa amma dai galiba al'amari zai shiga da faɗin mana wannan alamomi ai shi kansa wannan wannan baituka da yayi wannan alamomi ba karamar kariha ba ce abin ba ba ka sauki yanda za ga saboda yanda yake yi za ka ga in ya kawo alama zai kuma shigar da shi a cikin maganarsa ba tare da ka gane ba ba tare da ya gaya maka cewa to kaza kaza kaza kaza kaza a zai shigar da ita alama ramtsin kuma a cikin baitin kuma ba tare da ka ji alamar baitin ya samu wani tangarɗa ba eh ya riga maka bayani tun baya gharibul qur'an nuzatul qulub na muhammad ibn uzair da za mu tashi shafi na goma ne a waje na ko? ya ce a kinna a ƙur'ani idan ka kalmar a kinna ta zo jami na abtiya jami ne na wato duk wani abin da aka suturta wani abu da shi abtiya jami na riba wahidu ha kinan jami'insa shine a kinna sai a satsirin awwali ta tsure mutanen farko a batil shine wato karerayen su wato rahad da shirman su rahad shine irin shirman na yaron nan za ga yaro ya gina abin kasa kuma daga baya rushe kaga ai ba wani manufa idan abin da ba shi manufa shine turrahat wahiduha ustura nan yayi zabi da ustara amma dai istara kamar watakila dai wani hali ne ustara bi zammi alhamza kuma lugata ne kace istara wa yuqalu asatirul awwal ana cewa wato tatsuyen mutanen farko ai ma satarahu al-awwal min al-kutubi shine abinda mutanen farko suka rubuta to galibi kuma ba a raba shi da kunniya girma kaka shi yasa za ga aka mamaye da shi zama asatir ana maganar kare da yi kamar yanzu za su tura masu cewa da shi ma annabi Musa ana tsammanin wai ko dai irin wani asatil awal din ne dai ga turawa bayan ga bayan ga ga ga ga ga ƴan uwansa suna nan yahudawa inda wataƙila ubangiji ya bar yahudawa saboda saboda ka tarihi lalace da wani shi zai shi bai da ba ko sa mutane yanzu har abin da ba wato ba a ba gaddama sai gaddama sa ake sai wani ya kawo maka iskari ce ai yana ganin kamun babu wani yanzu kaga ba wasu yadda annabi Isa ne annabi Isa bai dalilin samuwansa duk abin da ya dalilin samu annabi Isa to shi zai dalilin samu annabi Musa amma musu amma yanzu sun yadda annabi Musa annabi Isa wai yana nan tunda gashi asana ana ba ana kafa tarihi da tarihi mutuwarsa da haihuwarsa dan tarihi haihuwar nasa ma ai ba wai dukka aka yi ba ba dukka aka yi ba akwai al-sahih akwai dan shekaru haka gabanin gabanin wannan shekarar da aka fara haka akwai shekaru ba wai ba wai ba wai kike bane kuma tun wasu san haka kawai da an bar shi meta of convenience to amma kuma sun yanzu kuma da da su Plato da su Aristo ko kuma sun zo ba gabanin su su annabi Isa baki da su su sakara duka ba kuma dalilin yasa suka yi ba kawai saboda waɗannan da suka yi rubutu a kimiyya da aka je aka aka gwada sai aka gwada abin yayi su kuma ana addini suka zo da shi kayan gaban nan harka addini wa zai sani su a wajen su Allah kyauta awzarahum ala zuhurihim wato suka nauyin su akan suka lafce su suka lafce nauyin su alakin nauyin su a bayan bayan su ai asqalahum wato nauyayen su yani asamahum wato zulubin su wa qawlu fadan Allah ta'ala humilla an aza mana auzaran gammu min zinatil qaumi na wato kawan mutanen wato mutanen mutanen ibdawa kenan ai asqala min hulihim wato wani nauyaya daga cikin kayan kawan su suka sa ina kun san ai dama wai sun sa ne suka sa sa kansu wannan kayan kawa na mutanen na kibbawan daga baya da aka tafi shi sabu da ce duk kun jefar da su suka jefar wa qawlu ta'ala fadan su hadatha ba'al harbu awzaraha har sai wato a yaki ta ajiye duk wasu kayan nauyinta ai hatta ba ahal harbi silaha sai ma'abuta yakin sun bar makaman sun ada makaman su ai hatta la yabqa illa muslimun aw salimun wato da zama ba wanda ya saura ko dai musulmi ko wanda ya saranda yana da zai rayu da musulunci zaman lafiya wa aslul wizri asalin kalman auzar daga wizir ne ma hamalahu al-insan shine abin da dan adam ya dauka wa summiya silahu auzaran sai aka sama makami suna wato kamar wani kayan nauyi li'annahu yuhmal saboda ko shi daukar shi ake yi wala taziru waziratun wazira ukhra a sai istihadi wannan aya wa qawlu fadan Allah ta'ala wata rai ba za ta ba za ta dauki nauyin wata rai ba ai la tahmilu hamilatin hamilatun thiqla ukhra wata rai mai daukan nauyi ba za ta dauki nauyin wata ran da ta dauki wata ba ta dauka ba ai la tu'khadhu nafsun bi dhanbi ghayriha ba za ta dauki aza mata zalimin wani ta ba wa lam yusma' li awzariha la awzar al-harbi wahid amma dai a larabci ba a ji larabawa suna suna suna cewa a ta ta ba al-harbu awzara a ta ta ba al-harbu wizraha ba ba a ji ba sai ifradi ba su ba a ji sun faɗa haka ba kuma ka san masu yare su ne hujja akan akan akan ka'ida don wasu ka'idojin da za ka kawo to sai dai in ba a sami ba a sami masu yare su ga da suke faɗa ba mu yanzu kaga a Hausa to duk wanda aka san cewa su asalin Hausawa ne maganar da suke kuma ga yare garin Hausa suke yi to ba shi zama ya zama hujja kuma da yanzu an kawo su ka'idoji misali za ka ga sakwatara da abubuwan da suka keɓanta da shi duk da ma akwai abin da su suka jimanta da shi sauran sa ba ba ba mu kai su ba ba to shi wajen manyan kalmomi jarin kalmomi za su iya magana kawai ka za su miti biyar suna magana ba su kawo maka turanci ba haka zalika wajen jinsi jinsi ba gwaranci ba ne yare na hausa barbun mu ne minan loka kawai to wannan duka ka ce mata ta ce ko mata na ne duk wannan barbun mu minan loka ba za ka baka ce wancan kuskure ne ba sai da ka ce ala lokaci wa ne ala lokacin mutanen zariya zan sauta sauransu haka haka za ka faɗe shi illa annahu ala hadha ta'wili wizrun sai dai akan wannan ta'wili ne zai zama daga wizrun din ne wa kada fassara al-a'sha aw zar al-harbi kuma zalle gashi al-a'sha ya fassara me ma'anan wato awzar al-harbi din bi qawlihi da fadin sa me sunan a'sha eh alba amash fa akwai amash mai hadisi wani a'sha wani mawaki ne jahili wannan maimun ibn qais qais ibn maimun yana daga cikin manyan manyan mawaƙa na lokacin su don zama a wani lokaci ta su faɗa abin kirki ba yanda aka iya ma dai wani lokaci ba gujin nasu ga shiga kamar shi to wani lokaci akan kuma wajen su tunda su ne suka hadidi ya diwanul arab baki daya kusan duk wani haluka na larabci su suka suka ya ɗinta sai ce wa'adat mu kaga a hausa ba sani ba a hausa mu yanzu in za a koma wajen hausawa mu muna koma wajen mawaƙan namu kwa a matsayin hujja su a gana na koma a matsayin hujja sai wani kaisi su a shaɗin su su su su su amur bin kusur da sauransu su an tara ce ga sun faɗa za ana ta kawo a yin jara kamar za ga wani lokaci da rana ya kawo wani abu sai kawo waka da rana ya kawo sai kawo waka amma dai dama dama wa kuma na farko ma kaka iya jin wani azanci tare da su amma dai na yanzu to zai kowa ina da kiɗe-kiɗe kawai zaka ji wani malamin wani ya je kuma wajen wannan waƙoƙin da suke na hausa hausan nan dama dama ya je na farko farko ba irin su shata ya ce da ya ji amma har da wannan na zamani ya je wai har yana ji wai zai darasi akan su zaka darasi akan shi zaka ka kwata maka lokaci wani hausawa ne wannan su hausa ba wata da bai su ba ai kawai kiɗan su ke musu daɗi kawai to kaga yanzu zamu je mu ba ta lokaci وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا ومن نسل داود يحدى بها على أثر الحي عيرا فعيرا إيش وأعددت للحرب سيني كنسي موانا وأعددت آه. وانا بكواتي لما وأعددت بقى وأعددت a yayi wa'adatu lil harbi awzaraha nayi kintsi ma wannan yaki da zan fita awzaraha kayan tattalin yakin me ya kayan tattalin yakin shine yake fasara maka rimahan akwai akwai akwai bashi iwana mai tsawo wa khailan da kuma dawakai zukura marajima wa min nasi dauda da kuma wato da kuma wato abinda ne tattali na sulshen yaki shi ne nasi dauda ba shi ne abinda abinda dauda ke yi ba yuhda biha wanda ala asar alhayy wanda waɗannan abubuwa duka ana su waɗannan kayan yaki din da dawakai yuhda ayyusaku biha da waɗannan kayayyakin yakin ne ake kiran ake kiranye ma masu ababen hawa ɗin alhuda shi ne wato wani waka gundi da ake yi da masu matafiya ke masu makiyaya ke yi in suna yi suna yi ma raƙuma suna yi ma dawakai da sauransu in aka yi aka yi hayya hayya ina nan za ka ga suna suna tafiya suna gudu in ana son su yi gudu za su yi gudu to shi ne ana yake cewa waɗannan abubuwa ya shuda biya da su ne ake wato ake ci ake wato zurma ake zuga ka ababen hawa ala asar alhayi sai mu bi alaman wata kabila wanda zamu yaka iran fa'ira sai ta zama ayari ayari za a gama ayari ayari an ga ci ayari su a wajen su sune wato ka zo ku zo da kayan yakin ku da dabbobin ku da kuma kayan abincin ku duka tare shine iran fa'ira ai tafi daji hal iblu wato ai ana wato zuga da waɗannan kayayyaki ana wato zuwa da raƙuma da kuma wasu dawakan afala afalan ya ba qur'ani gabu sai da ka gane ana hatta ta ba ta ba al-harbu awzaraha shi abin da ne yake ga maka bai kamata ta ce hatta ta ba al-harbu witraha ba ko shi ma gashi awzaraha ya faɗa sai ce rimahan taywana wa khailan dhukura kuma kamar kamar sun lura da cewa ne ai yaƙi ba a zuwa mishi da abu ɗaya waɗannan abubuwan su ina suke suke zama wato kayan yaƙi da afana shine gaba ya ya ya bace an sha kuma ita da akum shine ya farar da ku wa khalaqakum ya halice ku sun tashi a kabir sai at-tibyan shi adabi hawa kwana da annawawi ana ran fasho na? abin da to ba shi na gan shi na irin nasa ne ce wa an zinnun akwai magana ake rubuta daga zinnun rahimahullah ta'ala ke salatu min alamatul ikhlasi abuwa uku zai ta alamar ikhlasi istiwa wal madahi bazzam ya zama yabo yabo da kushe kai ɗaya ne a wajen kamil amma wajen gama garin mutane ake alkhairin da ka ta sa a gaba bai dame ka ba bai dame ka ba an yaje ka ko an kushe ka kamar malam Muhammadu malam Muhammadu namu da mai wanda ya rasu shi babu ruwan shi iya bai wa'azi kaya ya baka daɗi baka daɗi ba ya ce jama'a me dalilin da ana samun mutane su je aljanna ko ka kana kana fushi dan an ce ka je aljanna babu ruwan shi in ya zai gama ya tafi abin shi minti biyu wallahi a yana yana bani mamaki yadda shi ke da jara'a ba ko ke da jara'a ba fa ya zo ga mutane wasu ba lokaci ba sa ba da musu alkhairi amma ya nuna haka ya tsaya kawai ya fara da khairin kawai sai gaba abin shi har yanzu za a cikewa kenan wani siya ne ru'atul a'mali fil a'mali da kuma wato mutum ya manta wannan mashin wani ne zai duba ba to wani siya ne ru'atul a'mali fil a'mali ina bi iswa wal madahi wa dhammi min al'amma shine wato lamar yabo da kushe daidai ne a wajenka wanda ka samu shi daga wajen gama garin mutane sun kushe ka to zai zama daidai a wajenka wani siyanu ru'yatul a'mali fil a'mali da kuma manta mutum ya manta ganin wani aiki a cikin wani aiki da yake yi haka na ku yanzu ko akwai yara a naku eh haka yanzu to waqti ba'u thawabil a'mali fil akhirah da kuma wato ne abin ladan da za- mutum zai nema wannan ya hukunta yana neman ladan ne a lahira ba a duniya ba to wannan mutum bai zama yana da ikhlasi sai ya tara wadannan abubuwa guda uku wa an al-fadayl ibn iyad hadisi daga ah, magana daga fadayl ibn iyad fadayl ibn iyad mun fada fada muku cewa rayuwarsa farko ba ya fara mutumin kirki ba amma daga baya zai zama mutumin kirki kuma ya zama malami ba sai dai in ka kwatanta kuma da malaman zamanin ka kuma su ba su kai shi ba sai shi ne kai su ba wannan shine bambancin wanda su ce ahlu a- ahlu suluki su ana samu su suna ilimi sun yi ilimi ba wai su ilimi ba amma za ka samu kuma ba su kai ka- malaman zamanin su ba fadl ibn iyad qala tace tarku al-amal li ajli an-nas riya umma tace shi ba da ake alkhairi ba saboda mutane to wannan riya yake yi, ne yake yi. wala amal li ajli an-nas shirkun shi kuma aiki saboda mutum yayi dan mutane wannan kuma shirka ne shirka wato gaba da kake mu da ubangiji wannan shirka wannan wannan riya kusan dai duk akwai tadakul tsakanin su wal ikhlasu ikhlasi kuma an yi wa atiyaka Allahu minhuma ubangiji ya kautar da kai daga cutan cutan biyu duka baki daya saboda haka mutum ce ba zai ake alkhairi ba kuma ya sallah ba kamar sufa yake yi haka sufa yi su wai sai wasu wasu bari ba su je su sha giya saboda in kar ma wai wai wai ransu in kaga suna in kaga wai kace su mutane kirki ne wasu rudu to bari ba su yi aikin banza a gaban ka ba sun je sun je wai sun saka ya ce aikin kirki ba za a ce sabo wai ka tuga mutane kada aikin banza ko kace in ka in ka shiga daka ba za ka yi ba zai yi ba ba shi yiwa zuciya baya bari shi yasa ka ji mu zana cewa in in in zuciyar ta jaru to jiki ma jaruwa yake yi amma ka shugaban mutane ka ce wai za ka yi aikin banza kuma kai ai za- ba so kake su gani ba bari na shiga ciki na ko ka shiga ba za ka iya ba zuciya ba ta bari ba ai zuciyar tana hannun ubangiji ne ita kuma shi kuma ake alkhairi na gaban ai shi ki gyara zuciya wa an sahal at-tustari daga sahal ibn abdullahi tustari tustari sufi ne shi ma kuma arifu billahi ta'ala sufaye dai wanda suka yi suka yi na na tsoron Allah nan kun san akwai ban tsakanin tasawuf litahal litakhalluq da kuma tasawuf lita- litahaqquq Ga- farkon sufancin da ya fara aka fara samu a gidan musulunci da dai akwai maganar bautar Allah wannan ba sufa ake kiransu ba da mutanen Khurasan da wanda suke wannan shiya suka musulunta su kuma suna da dama tsohuwar fahimtar da suke ma duniya baki da malaman cikinsu suna dan su su bar duniya su tsaya su zama wani lokacin da zama zama vegetarian baki da ya ce shi bai ci abu bai ci nama ba wani ya ce a shi bai ji daɗin abinci ba bai abin nan ba kusa yana ganin wannan abin shi ke ba su gudanin tunani suna gidan wannan abin da ke ba su gudanin tunani al'aqal fa'al ko active intellect to bai suka shiga musulunci kuma sai waɗannan abubuwan ya suka ɗari da sun da koyarwa musulunci to wanda ba su zurfi ba suka yi katin ilimi za ka samu sun yi katin ilimi irin su irin su sai da tsayi ta junaidu za ka sami sun ɗauki waɗannan abubuwan kaɗan na abin da suka kayan gadon su da suka baro tun a wajen mutanen suka musu musulunta da kuma ɗan abin da suka koya na addini sai su haɗa to wani lokaci ana samun galibin al'amari kashi saba'in sun yi daidai amma kuma ana samun kashi talatin haka an samu ɗan matsaloli sau da haka ga- wani lokaci ga an dace wani lokaci ga ba a dace ba shi ne irin su ibrahim dan adhama irin su ah, junaidu irin su sa'ad ibn abdullahi tustar irin su tsazakar adawiya tsazakar adawiya mutum ya kirki ce illa iya kai akwai su mangan da ake yi kai mata wanda ba su da kyau to wani lokaci kuma to abun ne za su yi addu'a su baye dai to to ta samu lita kallon shine kai sau kuma da ka samu gyaran hali gyaran hali kawai amma na tsarkin zuciya zuhudu wara'u da sauransu saboda haka duk abin da ka ga lokacin da ranka ke nema ta ta ta- ta samu wani jiji da kai sai kawai ka samu ka ka samu wani abu da ka lada taron da ita to shi ta ta kallon to daga baya kuma sai aka samu samun kuma falsafa ta shiga ciki sai aka fara cewa to yanzu ana son a yi ta haƙiƙi a yi ta haƙoƙi kuma saboda haka shi kenan sai aka fara zuwa da wasu fahimtoci iri-iri abubuwa suka lalace عن سالم بن عبد الله التفتري قال نظر نظر الاقياس في تفسير الاخلاص ما سو hankali masu waya da zarangana sun kalla fasarar ikhlasi falan yajidu ghayra hadha basu ga wani fasara wanda ta wuce wannan fasarar ba an takuna harakatuhu shi ne dan motsinsa wasu kuru da tsayuwarsa ki motsi fi sirrihi a sirrinsa wa alaniyati da kuma wato a bayyanansa lillahi ta'ala wa daga Allah kada yake shi da la yi mazu jihu shay'un babu wani abu da yake na san zuciya wanda yake cuɗanya da wannan abu- nufin nashi la nafsin ko san zuciyan kansa wala hawa ko wani so wanda yake so wala duniya ko wani abu na duniya wa an sari radiyallahu anhu qala yace la ta'mal lin nas shay'an wala karka wani abu saboda mutane wala tatruku lahum shay'an kar kuma ka bar yin wani abu ka bar wani abu saboda mutane wala tughatti lahum shay'an haka ne ko eh آية كمان تعلم أي أي أي حرف ما حرف إلا ده ولا تغطي لهم شيئا كركا رفي مش ولا أبو ولا أيكي لقشة كشة ولا كرفي سبو رسول إيه إيه ولا تعب لهم آه تلي لما تغطي لهم هو ده هذا شيء يعني يعني يعني مقابلة كده ولا تكشي ولا تكشي أو ولا ت- تغطي وتكركا رفي ولا أبو كشة باكا سنسى جانيسو wala takshif lahum shay'an kada kuma wato ka bude wani abu kace ba dan su zaka bude ka zama da bude wanda kulle wanda duk da Allah kake yi wa an al-qushairi daga qushairi qushairi ya da risala qushairiya wa ya faɗa abubuwa na sufanci masu kyau a gaske in ka duba masu kyau gaske a na sufanci na da to ya da risala qushairiya da aje ana ya dauko kusan duk mangannan da yawa qala ta aqallu sidqi mafi karancin gaskiya istiwa usari wal alaniya shine abin da yake a asirce da abin da yake a bayyane ya zama daidai wa daidai ne a wajenka ushairi a cikin talas za ku ga ya kawo ba kawo har tarihin su bayan su kansu galibi in ka tafi can za ka samu abubuwan da abubuwan bai zai haka ba hatta maganar ganin Allah da yan hakika ke magana su a wajen za ga yin magana ganin Allah kuma mu ce fa muna ganin Allah kudu kudu ba mu duk wanda ce maka yana ganin Allah kariya yake ya kawo magana su shubuli da sauransu to an kace muna ganin Allah muna ganin shi da da zuciya ne wato muna ganin sufofinsa bayyana sufofinsa amma ba yanda amma ka ga su yanzu yan- yan bayan su ce a kawai ka kai baka baka ba adibi ba shi sha'arani yake cewa a kawai ka ce wai shi ne ba ganin Allah to kai da ba ganin shi mu mun gani ba mu kaga a duk yayi ba za ka bi ta tashi ba wa an al-harith al-muhasibi da eh لا أقل صدقي إيه أبا لا لا ku yi ce eh da sai mu duba cikin sala kushariya kuma da nakan yawan duba ta kawai dai wani lokacin kana duba kai man kai wasa sai ka ce sai ka je ka zabi aksar muku afdalu tuma amma da akwai abubuwa masu kyau ba liji kuda ana iya dubawa da sala kushariya musamman tarihin tarihin eh, da kuma wasu terminologies din su istilahatin su za ka ji sun fara magana sun zau su zau sun fada su waye kaga ba idan zaka je ka samu ai sai ka je wajen littafin su to littafin da aka rubuta to wanda ya dan fi sauki sauki shi na farko farkon da da maganar wali da sauransu da sauransu al-harif al-muhasibi da shi da al-ghazali suna daga cikin wanda a cikin sufanci na tahago suka shelanta suka ƙara gyarawa suka suka tace shi a dai cikin masu kirki in ba haka ba sai da akwai wajen sun falasa ba kuma al-muhasibi da al-ghazali su ne suka kara rine tufanci zama a ra'ayin ta sabul ta hako kusan ghazali to mamakin Allah ghazali shi babu aqida da bai yi ba sosai aqidu da kai ta yawo yana yi irin abin da a yanzu muke kira al-bahth al-maidani a makaranta irin me yake sunansa ne social survey din nan ba muna ta zamu kusanniya ko za mu tashi mu yi gani na ido mu je mu gani da kanmu sanan mu ɗaura hoton mu ba irin abin da ake social sciences social sciences din nan to irin su shi shi yayi sai yaje samu wasu masu wancan aƙidu suna yi sai ce bari ya dan zauna ga me suke su ba kuma wani musharaka zai yi ba wai zai gefe bane to a a cikin wasu daga cikin abubuwa da yayi kuma an samu amfani ko yaya amma kuma shi kuma shi kuma bai amfana ba shi ya samu amfanin sa a abin da yayi ya dinga fallasa su fallasa su da za a ta magana yan shi'a da wani san biya fallasa su fa ba ibnu batiniya da sauransu iyayi yayi wani sai da yawa wanda ya fallasa falsafa su ba yace falasifan da mun je mun ga abin da suke yi, ƙarya suke yi sun ma kafin da abubuwa guda uku yake hafitul falasifa da sauransu to amma da ya tashi kuma wai yana son ya dan shiri sai sai sai ya je ya ya shiga tantama na wasu kwanaki tantama kan ubangijinsa na zalika hudul islami wani na shiga tantama kan ubangijina har yana cewa ma duk wani arifi da bai san- bai fara lamarsa da kokonto ba wannan kawai ku yale shi mu addinin musulunci ya sharanta mana kokonto farko al'amari kokonto kaga hukunto ai ka ai mu fa faka labari shine yaqini fa alam annahu la ilaha illallah kace amma shi kaga shi farfara bai shi kokonto ya kokonto kan ubangijinsa wai shi ya shiga imuwa sai ya je ya keɓe kan shi adadin wasu kwanaki shi fa sai ubangiji ya gane da shi in ba kamar to ba zai gane ba sai daga baya sai can ya gane sai gane tubancin nan wai shi ya fa alhairi sai ya wuta almunkin min abbala shi ne sai ya zo ya ta bayanin magana tubanci daga baya karshe al'amari kuma sai ya dan fasa kasa mai in ka rubuta ba za ga wannan mutane ba su jiki da hadisi da kuma mun gani manzo Allah ba shi kuma magana manzo Allah in gidan mutum shine yake zama za a baka ba kowa kara sai daga baya kuma ya dinga dan dawowa na dan rigewa ko a dai haka mutu bai dai bari baki dai ba amma kuma ya dan sassauta da yawa al-mutum min al ya da abubuwan sai ujuba ne gaskiya a gabani kwakwalwansa ya daga cikin azkiya da alal akhir a musulunci wasu masu zarangwana zarangwana dai littafansa yana da usulubi sosai da sai mai kyau mai jan hankali ko iya ulumujin kana duba akwai abubuwan ku da zaka amfana sosai to da wani kai zaka ji lokaci ka rere maganganun sa sai da musu gyara sai ya sa sosai zaka je biya da cewa irin tabiya ko ibn qayyim sa da kuma ganin wani wasu mutane da ya irin wani abin da yake magana za su dauko magana wani malami da mai kyau sai su sa sai su gyara ta wala kuma ana yi yanzu yanzu wani al-ishrafi ne kwan ba magana ne yake dauko na mutane shi ba amma ba mu da kalu ma irin shi shi saboda haka magana ta to shi ma muhasibi alharifin muhasibi shi an dan ma dan zugure shi a wasu wurare sosai to amma dai yana da yana da abubuwa masu kyau kusan ta saboda ta hako shi suka suka kawo to shine sai cewa as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja wanda yake da gaske yake lamarinsa gaskiya ne shi ne wanda bai damu ba law kharaja in ya fita huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi shine wato wanda bai damu ba in ya zama kowane gwargwado wanda yake da shi wani rabo na hazzin kansa a wanda garin dawo kan tarikin as-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulub al-khalq shine wato wanda bai damu ba min ajli salahi qalbi saboda gyaruwar zuciyarsa ko da wani gwargwado nashi a zuciyan bayi sun zarge shi saboda wannan in suka zarge shi saboda wannan to shi bai damu ba mutakar shi ya san zuciyar shi ya gyaru zuciyar ta gyaru wala yuhibbu itla'an nas ala masaqil ad-darr min husn amalihi kuma baya kwadayi baya kwadayin mutane su dinga tsinkaye akan ko da gwargwadon zarra ne kwayan zarra ne na kyakkyawan aikin sa balle su yabe shi wala yakrahu itla'an nas ala sayyi min amalihi kuma baya kyankyamin wato mutane saboda kasu zazzage shi su tsinkaye a kan wani mummunan aikin shi wai saboda zargin su kuma ya ya zama wannan shi dalilin da yasa ba zai yi wannan mummunan aikin ba amma in ya je ya saka ya a wani sutura ko a wani bayan labule shi ne yana yin laifin fa inna karata wa kin wannan lidalika dalilu ala annahu yuhibbu ziyada indahu cewa yana son ya kara mutunci ga wajen su a shi ya zama ubangiji yake nema kenan wani da hadarin akhlaqi siddiqina wannan kuma baya jirci ala wato dabi'a na siddiqan mutane magana ta akwai gyara fa akwai abin da dole za ka yi zaka gyara mutuncin ka gyara mutuncin ka addini ne shi ba ka ce kuma shi ke da abu ya zama daidai wa daidai su ba za su yi amfani da wannan abin da ba daidai ba mu kare shi wannan babu wa an ghairihi daga wani sa kuma idza qalata Allah ta'ala bi sidqi idan da ka zargata ma ubangiji ka neme shi da gaske a baka mir'atan sai ya baka madubi tubsir biha fiha kullu shay'in wanda zaka ga komai min ajaibi duniya wal akhirah na abun mamakin duniya da lahira za ka ga komi nan gani yana maganan gani da zai gada maka da irfani sanin ubangijin ba za ka ga gaibu ba su ba sa gaibu gaibu suke ba su su ba ai galibi suka maganan gaibi haka ba su in ba baya baya ba su in ka kace za ka ga komi shi ne za ka ga ba za ka ga ai la tara ghairan lahi mashhada ba za ka ga wani wanda za ka tsaya kana kallo ba ko bayan ubangiji wa qawilu salafi ya za ka fera maganganun magabata kan wannan suna da yawa asharna ila hadhihi al-ahruf min hatan biha ala al-mafruzi ko mun fadakar mun fadakar ne da wasu bangare daga ciki wa kan zakatu jumalan min dalika ma shari'a fi awwal shar'i al-muhaddabi yace kaje kalmar hiltahu sharh al-muhaddab da muka yi mun yi fadi da yawa kuma mun sharhin su ba wa dhamantu ilaha min adab al-muallim wal muta'allim wal faqih wal mutafaqqih ma la yasghali anhu talib ilmi wallahu alim yace kuma atan na fadi na dubba na wato dalibin ilimi da kuma malamin sa abinda bai kamata ruwan ɗalibin ilimi ya gaza wajen sanin wannan abun ba to kaje sai za ka gari insha Allah sharri mu'allal dami ne mai kyan gaske na wanda yayi a wani abin shafi'iyya na ai shi ma ka shi ma ka shi na yi da lamta shi na fabul man ta'allama al-Qur'an na sa akwai magana da muka sami na isnadi ya gobe za ku lura ta ka tuwo lokaci ka tura shi muke yi saboda abubuwa kwana biyu amma da insha Allah za mu insha Allah za mu a da biyu ba shi akwai sama'i na makudu bin abi abdullahi shami din nan na abu umama to wanda zamu magana kan wannan insha Allah babu fadli man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu babu falalan wanda ya koyi qur'ani kuma ya sanar da shi يجي حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد الحافظ قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرفت قال سمعت سعد بن بن عبيدة كو عبيدة تعرف ما أبونا لي سعد بن عبيدة آه سركينا أبو عبد الرحمن السلمي سركينا شي شي وانا سعد بن عبيدة لنا السلمي شي ما يحدث عن ابي عبد الرحمن السلمي انا بعد الاباري دغ ابو عبد الرحمن السلمي شي ما تابعي ne ina kuma riwaya daga wani tabi da yafi shi girma an Uthman ibn Affan Affan hadisi daga Uthman dan Affan قال شعبة شعبة يتي قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيوصل لك مزان الله قال نعم يتي إيه لك مزان الله شي شعبة كنتم شي ما يبن كنت أقوانا شي ما شي متن من سن دون دليل دون أمر دي ساعة لما دار بين الموقوف والمرفوع شي ما يبن كو ana ana na mudallisai shi ba bari sai ya tambaye su in malamansa masu yin tadrisi suka fara bada hadisi sai ya girbutawa sai eh sai ya ji shi daya biyu haka uku ya kawo mai mata wai uka ce an to bai sani ba ko ko an din yanzu ka faɗa ne saboda kawai haka lafazin ya zo maka ko kuma tabbas samita din to ta yi ka ce samita ko kuma a labarin da ya kamar da labarin abin da ya faɗi ta cewa ka taɓa ji sai ya rubuta saboda shi yana jin hadisi fiye da su daya shi yasa malamai suke suke tsara wasu abubuwa qultu lahu an annabi sai ce daga manzon Allah qala na'am ce eh qala khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mafi ficin ku shine wanda ya koyi qur'ani ya kuma koyar da shi qala abu abdurrahman abu abdurrahman sai yake cewa fa zalika aq'adani maq'adi hadha saboda haka sai ya zama da ni mazauni na nan tunda ai abu ai ko shi ya zo ya zo kufa amma ba ganin sulmi ai zaga duk duk isnadin kufa a wajen shi yake tikewa da shi da Zaid ibn Hubaysh da shi da Zaid ibn Hubaysh su suka katar da mutanen kufa Qur'ani galibi fa kana yu'allimu min khilaf min khilafati Uthman ila imra'ati ila imrati al-Hajjaj ya zama yana koyar da Qur'ani tun daga zamanin Usman har zuwa zamanin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi irin ya karantar kusan duk wannan su asu inda duk ruwaya sai yana tikewa daga daga daga su su Abu Abdurrahman Sulaiman قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأن متابعتي وأتو علي بن أبي طالب يما عثمان بن عفان حين أخو قال حدثنا أبو قبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم ابن بهدلة شيني عاصم ابن ب... ابن ابن نجو الكوفي عن مصعب ابن سعد عن أبيه دقوا بس سعد بن أبي وقاص كده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سيري سنة تقولنا بكي وانتن جرما قربي با سيري كاوس باب متابعة كمان وأخذ بيدي سيري هنونا فأقعدني في مجلس أقرئ سير يا زوجة يجي مجلس كذا كذا كذا ايوه كاسم بقى ka san a wajen malaman qur'ani akwai wanda shi hazzunsa shine ya karanta qur'anin shi an yadda ka karanta kai ka iya yanzu amma ba ka karantar ba akwai wanda kuma hazzunsa shine ya karanta kuma ya karanta to shi Abu Abdurrahman Sulami ya karanta ne ya karanta قال حدثنا أبو الفضل جعفر ابن محمد الصندلي قال حدثنا زهير ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن زيد المقري شي وسوى هذا wannan shine malaka bin sa babban malami ne wannan yana daga cikin wanda suka yi riwaya daga daga Abdullahi ibn Lahiya malamai suna cewa ya yi riwaya da yake daga Abdullahi ibn Lahiya riwaya ce da daɗin riwaya ana karba ko kuma ta da sai saki al'amari inda wasu malamai suna cewa ibn Lahiya yana da rauni قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة مازال يا تو جمو muna a lokacin da muke a suffa din nan inda ake suke zama a cikin masallaci na eh fil masjid ara to na bai ce ba ya karanta an je la nu fi suffa eh amma lafiya yace eh amma ku babu suffa din ana ku duk da muka lazima ne wa qala ayyukum yuhibbu an yaghdu ila bubahan a cikin ku wani ne yake son yayi yayi sammako zuwa bubahana aw al aqiq ko kuma aqiq waje ne ayati kullu yawmin bila qataini kaumawaini sai yazo kowanne ya zo da wato taguwa guda biyu wanda suke masu cika masu ba masu gidi kaumawun shine wanda kusun da nasaba zaharawaini wanda suke wato masu kyan gaske masu haske fa ya khudu kuma fi ghairi ithmi wala qad'i rahimin ya dauke su ba tare da laifi ba ba kwace yi ba wala qad'i rahimin ko kuma yake zumunta ba qala kullu kulluna ya rasulullahi nuhibbu zalika kulluna ya rasulullahi yuhibbu zalika ko wala ba yana san haka qala fala an yakdu ahadukum to dayan ku yaje sammako ila almasjid zuwa masallaci sai ta'allama ayatayn min kitabillahi je ku ayoyi guda biyu daga cikin ayoyin Allah ta'ala khairan lahu min naqatayn ya masa alkhairi akan taguwa wuri da zai samu manya masu hide wa thalathan khairun min thalathin wa arba'un khairun min arba'in wa min adadihin min al-ibil har ma adadi da yawa na raquma ko koyo qur'ani to ya fi maka to an gama wannan babu zai mu tashi babu fadl ijtima مقدمة مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية يا أبو ياكو إلى سعودي ina da ƙarfi tara ina da ɗan abubuwa ne za mu tashi ma ne shafi nawa ne eh misali shafi nawa ne ok misali zalika ko misali zalika misalin haka irin tabiya yana dai cigaba da gaya mana a tafsiri mutaradifa mutabayina mutakafi'a mutabayina ya yi magana ya kawo misali a baya yake cewa ana samun tafsiri na abin da kake saka tafsiri tafsirin tafsirul aini ka tafsirin wato asalin abin ka ce qur'ani shine furqan kaga wannan tafsirul aini ne al furqan shi huwa al qur'an sai kuma tafsir bit tabammun ka faɗi abin da shi wannan tafsirin ya kunsa ka ce al quddus kake son ka sani to shine al munazzahu anil naqais sai kuma kawai tafsiru bi sifa bi sifa kharija kace Allahu Allah fa ghafurur rahim ne kaga wannan kana fadan wani wani sako kace saka kai masa to yake cewa wannan dilatul ikhtisas kenan yana da uku shi ake dilatul ikhtisas wannan kuma dilatul aini shi kuma wannan dilatul tadammun wannan na na na al-quddus huwa ma huwa tanazzuhu Allah ta'ala 'ala an-naqais amma kace al-quddus huwa al-ghafurur rahim na karshe da ya fada to wannan shine dalatul ikhtisas ai kaman ka ce ubangiji ya ce da gaci abin da yake bance shi ya bance shi shine kaza shine kaza to duk wannan ba sabani bane a wajen malamai in ka zo kana ba kana tafsirin qur'ani in ka zo an samu irin wannan tafsirin dan ba ka ce wannan sabani bane ba misali da in ba ka bar sai ba su jin tafsirin zaka dinsu ko ba tana cewa ai kai ta sabani kai kake kawo sabani sabani dai a in ka gama kawo sabani sai ka hade musu shi kace amma kaga duk a hade yake wannan shine shine wato a salon usulubi na akwabari in ya gama sai ga wani lokaci ya haɗe maka shi misalin zalika misalin haka tafsirin halif sirat al-mustaqim tafsirin fasarar da magabata suka yi akan hanya madaidaici fa qala ba'dhum huwa al-qur'an wasu kace shine qur'ani ay ittiba'u shine bin qur'ani din da qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith ali saboda fadin hadisin aliyu fadin mazala a hadisin ali allazi rawahu tirmidhi wanda imamu tirmidhi ya rawaito wa rawahu abu nu'aym abu nu'aym ya rawaito shi min turuqin muta'addida ta hanyoyi da dama ruwa hadisin ruwa a cikin hadisin akwai ya da dan rauni ne yanzu a cikin kuma sawi ba akwai wanda zai iya tana isnadin isnadin ya dan fita kaina amma dai ya da dan rauni ne shi na ibn tamiya nan kaga ya hade maka cewa min turuqin muta'addida cewa mazala ya ce huwa hablullahi almatin qur'ani shine wato igiyan ubangiji mai karfi wa huwa dhikrul hakim kuma shine wato azzikir ambaton ubangiji ya saukar alhakimu wanda yake mai cike da hikima wa huwa siratul mustaqim kuma shine tabarki majalici kaza adam mazala sai fasara shi da wato as-sirat shi da alquran to kaga wannan fasara akwai wannan fasara wa qala ba'du wasu kace huwa al-islam shine musulunci da qawlihi alayhi salatu wassalam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min hadithin Nawas ibn Sab'an alladhi rawahu Tirmidhi wa ghayruhu wanda Imam Tirmidhi shi da wani sa suka ruwaito barama Allah mathalan siratan mustaqima ubangiji ya buga misali misalin tabarki majalici wa ala jambata sirati surani a gefen wannan tabarkin akwai wasu ganuwa guda biyu wafi surai ne abuwabun a cikin ganuwa kuma akwai wasu ƙofuffuka mufattahatun dukansu an buɗe wa alal abwabi suturun a cikin kofar ko akwai kuma wasu labulayya murkatun an sake su wa da'i kuma akwai wani masu kira masu masu masu gayya qala as-siratul mustaqim haka ne huwa al-islam sai ce to kaga hanya majalisin ne shine musulunci wasurani wannan kuma wato ganuwa guda biyu hududullahi shine wato iyakokin ubangiji da iyakance yake kan kan ketara su wal abwabul mufattaha kofofin kuma da aka bude maharimun lahi shine shingayen ubangiji da haramun ɗinsa da haramta wadda yi ala ra'asin sirati wanda yake kira a saman sirari din can gaban sirari can karshen karshen karshen sirari ko farkon sirari din kitabun lahi shine littafin Allah wadda yi fawqa sirati wanda yake kuma mai kira zo wanda yake saman sirari din wa'idul lahi shine mai wato wani wa'azi na Allah ta'ala fi qalbi kulli mu'min da ubangiji ke kimsa shi a zuciyar kowane mu'mini to wannan shine wato abinda manzo Allah ya buga misali kaga anan musulunci sai manzo Allah yake as-siratu mustaqim shine al-islam eh wa isnadin wannan shi ma daya da bici sai ya tabbata habul lahi al ina ganin kaman hasan ne bi shawahidi amma shi shi ma wannan na na tirmidhi a wanda a cikin abin da yake yake tana isnadin إيه نعم
عبد بن حميد حميد آه.
قال حدثنا حسين بن علي
نعم جعفر
إيه قال سمعت حمزة
إيه.
حمزة الزيات إيه عن أبي إيه مختار الطائي إيه عن ابن أبي حارث الأعور إيه الحارث آه. ولا ولا إسنادي ليه ولا حديثي ليه إلى نوانا من نواس أدي إسناد أقول الحارث الأعور الحارث الأعور babban malami ne ya ji hadisan Ali bin Abi Talib to amma sai ya shiga harkan shi an cinna haka ta bata shi kowa yin ƙarya kuma aka tuhumce shi barka malamai suna tanta ba mutaham ne da kan ce kazzab mutaham ne tuhumar sa aka yi kuma akwai tsakanin mutaham da kazzab saboda haka malamai sun yi ta kokonto shin hadinsa hasan ne bisha wahidi ko kuma da'ifun ne jiddan matruk ne an fahimci maganar za ka ji shekwa bayan in ya kawo maganar hadithul awar yana cewa da'ifun wa qad ittahabahu al-ba'd wasu daga cikin sun tuhumce shi so malaman kufa shi al-harith al-awar da haka isa da ya da rauni ya da rauni ba shi ne yake da rauni to shi na na na biyun dai eh akwai al-harith al-awar na farko abul lahir mutin eh to ai ka ka abin nan hadisin ali bin abi kenan eh haka shi yana riwaya daga ali na farko kenan huwa abul lahir mutin wa huwa dhikrul hakim wa huwa siratul mustaqim amma dai ya tabbata daga magan magabata da yawa cewa sun fasara shi da cewa a a wannan igiyar ubangiji a karfa shine dai qur'ani din kuma shine siratul mustaqim malamai da yawa sun fasara haka a cikin isnadin akwai al-harf al-awwal shi ko isnadin nabi fa na wasu bin sama'an eh na na imam tirmidhi ne shi ne hadisin farko wannan akwai al-harf al-awwal
ba su da dine
to mu je fa hadha al qawlan muttafiqan kaga wadannan maganganu guda biyu wanda yace musulunci wanda yace qur'ani duk sun dace da juna la'anna din al islami saboda musulunci huwa ittiba'u al qur'an shine bin qur'ani da walakin kullu minhuma nabaha ala wasfin ghayr ghayr al wasf al akhar sai da kowanne ya fadakar ne da wani wata sifa wata ba ita ce siffar dayan ba kama anna lafz sirat yush'iru bi wasfin thalith kamar da lafazin kuma sirat kuma zai iya bada zai iya ba alamta wata siffar guda ta uku kuma shine da shi zai faɗa wa kamar qawlu man qala huwa sunna wal jamaa sai mu tashi insha Allah a bukarta wa kamar qawlu man qala haka zalika magana wanda yace as-siratul mustaqim huwa sunna wal jamaa wa qawlu man qala huwa tariqul ubudiyya hanya wacce take mutum zai wata da ka zuwa ga Allah ta'ala wa qawlu man qala huwa ma'atullahi wa rasulih wa amsal zalika abin da ya kama da haka fa haula waɗannan maganganu duka kulluhum asharu ila zatin wahida suna magana ne zuwa ga zatin abu daya zatin abu daya shine asalin wanda ya kawo sakon hanyarsa hanyar ubangiji ne to kuma duk waɗannan hanyoyi ne zuwa ga Allah ta'ala gaba lakin wasafaha kullu minhum bi sifatin min sifatiha sai da kowanne sai da ke sifa daga cikin sifofin siratu din sai ya bada wanda ke siratu kitabullahi eh a ciki akwai kitabullahi tabbas wanda ke musulunci saboda qur'ani din shine yake ya koshi musulunci da wanda ke sunna saboda shi sunna ita ce ke bayanin qur'ani da sunna da musuluncin baki daya wanda ke jama'a saboda fahimtan jama'a din da shi zaka fahimci sunna ne su suke rawaito maka sunna din sadaka abu ne guda daya wanda yake tsariqul ubudiyya wanda ya game su baki daya kina dan ta hanya ne zaka bauta ma Allah dole wanda yake ta'atul lahi wa rasulihi shi ma dai duka wannan kaga dai na hadewa zuwa ga abu daya wannan ba zai zama sabani ba a tafsiri sai a sunfin sani matan shi sai a zuhud wala zadin wala kaga sai na manta ban ko ba dai banta da gaskiya ne ba dan abubuwa ne suka min yawa sosai yan kwanakin nan amma dai zan yi hakikin abu wannan wannan tifatsin nan dai da muka yi magana za mu zai harfin ba'i mu dan ƙara harfin ba'i da ce harfin ba'i ya ce kafa bil mar'i aran an tarahu min ash-sha'n ar-rafi' ila al-hibati ya fi ya isa mutum a matsayin abin kunya ka gan shi daga al'amari mai girma wanda zai ɗaukaka shi wurin ubangijinsa ina da hibabu ya zama yana yin kasa kasa shi bai yaƙi tashi ya yi haikan ya ta karkari ya kai zuwa ga abin da zai ɗaukaka shi alal mazmumi harisun min alal mazmumin fi'ilin harisun harisun mutum mai yawan kwadayi alal mazmumin fi'ilin akan duk wani abin da yake zargi ne na aiki munqati'un nishadi wanda yake mai yankakken nishadi al khairati ga awwa al khairi yashiru bi kafihi amran wa nahyan ko yaushe yana bada umarni yana hani da tafin hannunsa shi ba zai magana ba ila al-khuddami zuwa ga masu mushi hidima saboda tsaban girman kai min sadar al-bisadis yana kan abin yana kan shimfidar sa yara yana ganin annal ma'azima kada kada da ake masa wal malahi da kayayyaki da suke sa kawo da yarayi da sauransu musabbibatul jawazi ala sirati za ta sababa mishi ya ƙetare sirati mai kai ya tunanin duniya لقد خاب شقي اكو wannan shaqiyin ya tabi wa dhalla ajazan kuma yayi zato zato wanda yake ya gafiya to wannan bisan dawo da ku wa zal qalb minhu an niyati nan al qalb an niyat a jijiya ce jijiya ce a zuciya in za ku kanta ku karanta in ga muku irqun ne fil qalb to na wa zal al qalb minhu shine jawa'il al qalbi da wato duk abinda ya zama kamar tunaninsa ya rafkana daga asalin zuciyar tasa dan anniyat yana nufin alqalbu sai da cikin sunaye na zuciya saboda kaman ka wani abu ne ake ana nufin kul ana nufin aka aka idrakin jisu ai zala qalbuhu an idqin niyat fa ari an at-tafkir ai zala alqalbu minhu ai zala zala tafakkur minhu an an-niyat ya zama tunani kan lahirarsa ya gushe masa daga zuciyarsa في حرف الضاء إذا الإنسان خان النفس منه فما يرجوه راد للحفاظ ولا ورع لديه ولا وفاء ولا إصغاء نحو الاتعاز وما ذهل التقي بحلق رأس ولا بلبس, بلا ولا بلبس أثواب غلاظ ولكن بالهدي قولا وفعلا وإدمان التخشع في اللحاظ وإعمال الذي ينجي وينمي بوسع والفرار من الش- من الشواذ idan insanu khana nafsa minhu idan dan adam aka samu ya ya wato ha'inci kansa ta hanyar yin aikin kirki fa ma yarjuhu radi lil hifazi wala wara'un ladaihi wala wafa'u za ka same shi bayi da tsantsini a wajen babu tsantsini a wajen ko babu cika alƙawari wala isra'a kuma bai baya sauraron nahwa litta'azi wa'azin da ake mishi wa ma zuhur taqi bi halqi ra'si kuma wato zuhudu da mutumin kirki yake yi ai ba shine kawai ase kai ba kusan ase kai a kasalan da gogo da muna ganin kamar kamar zuhudu ne salkabo da kuke gani salsal din nan ai kusa haka kwalkwalle eh za ku ga ba shine ibnu ibnu ibnu ibnu al-qayyim za ku je yana cewa wani abu ma shirka bane an mutum faɗa wani a wurin nan ko ko shi talkabo ga wanda ya ce wai yana yi nema yana ya ya ce kai ne saboda dariƙa su tace tace aski wannan shirka ya Allah fa shirka yayi saboda ubangiji ba shi ke mutum da mu da tufa ba ko da aski ba ba shi ya ce mai aski ko mai saisaye ba mun ji haji to kai kuma ka zo ka ce kawai wani mai dariƙa ya ce a kai kai za ka yi yin wannan alama ce ta zuhudu kuma asali kusa daga idan samu daga addinin buda ya addinin buda lawo ga sun sun sun shi ake komi sai dai kalliya kake gani kawai ya ya samu ya ya ya fa shirka ne duk wani tufa da zaka sa saboda kiyaye wani tafiya wannan haramu ne ko shirka kama Allah na fita ko wani duk wani tufa duk wani kwamfasiya da suke sawa duk wani shirka ce wallahi tallahi kun na nutsin kula Allah yayin da yayin kiyaye tafiya ba kiyaye wani manufa aka yi aka ce mu ga tafiya mu ga kaza ga kaza ai mun taɓa yin wannan magana a wajen kun manta ne mu shirka ce saboda duk wani abin da za ka kawo saboda hifazu lil fikra ka kiyaye wata tafiya a ce ku ga na ku da an ga ku ga na ku ba dan tamyizi ba a ce ga ƴan makarantar kaza ga ƴan makarantar kaza ga ƴan uniform wannan wata daban amma ka ce za ka sa kuma akan wannan tufan kake kullawa kake karyawa ai ba addini ba addini shi ya mutum da kai da sa da sa wani kaya ita ka ɗigila wando ka bar gemu kai aski kai waye ba addini mana wannan ba to wani ya kawo maka wannan dokan saboda ka kiyaye nashi manufar ka ki kiyaye manufar addini yana zama shirka kuma ko karami ko babba abin da hatsari kwarai da gaske shi da anan zaka ji ibn ibn ibn qayyim yana da yake kawo magana shirka ta sa halqur ra'si ase kai ma ko ka je ka samu wani kaya kawai wani daban ka ce ka ga irin kayan ku ku yan dare ku ga irin kayan da kuke sawa wannan shirka ce ya kamata a kula akwai shirka a babin alfaz akwai shirka a babin af'al in kun je ku duba tajid tauhid mufid za ku makaribi ya ka kawo wannan abubuwa sai za ka abu a hankali eh ban ce wanda ya sa wai wajen hula ko dara ko ya yi nufi ba in ka sa da ra'ayinka ne ka ga ka sa ya baka sha'awa ka je ka sa wajen hula ka sa aka wanke maka ka sa to wannan yayi ba wannan ba da kai muke magana ba amma ka ce wai me yasa kake sa wannan saboda mu yan kaza ne mun haihu tafiyan wana muke yi wato kana kiyaye tafiyan kenan to wannan ba daidai ne ba kamar masa kayan kayan gadan sa da jahiliyyar sa kai ka karɓi musulunci wala ta bilafsi aswabil ghilabi wato ta kawa kuma ba shine ka je ka samu kaya masu kaushi ka sa ba ko kuma ta kawa da an ganku an gane an ga sufaye ba shine ba walakin bil huda sai dai da shari'a ne qawlan wa fi'lan a magana da kuma aiki wa idman at-takhashu kuma ka dimanta wajen khushu'i fil lihazi wajen ganinka ganinka ka dinga yin kasa kasa da shi wannan shine takawa wa imanin ladhi yunji wa yulmi da kuma wato ka alkinta abin da yake tsayatar da kai ko yake ko yake wato haɓaka maka lada bi wus'in kokarinka wal da kuma ka gudu min shawazi daga wuta wutan jahannama shawaz shine asalin wuta din wata masu da sirri wuta din zalla shine shine ash-shawaz zan tashi harfin kafi shi in ka ce za ka yi tafiyan wani a siyasa wanda wani abubuwa ne ra'ayi mu ba za mu ce maka dan me ba in ka ce za ka tafiyan wani to amma a ciki dole ka san kuma addinin ka maka komi su yan su wanda suke yan siyasa ko yan boko ko wanda wanda suke masu kuɗi ya san su ba kowa ne ke da karatu ba saboda haka dan ya zo ya ya kaga wasu dokoki a dalilin shishi da ba dariƙar kwakwasiya kuke cewa ina kuma matafiyar shi to ya kawo wannan in ka bi shi a harkar duniya cinka kawai dan ka je ka kayan ka amma dai kar a ce kar a ce za a kawo wasu abubuwa sun hawa addini kuma ka yarda yanzu ana yin rigima akan wanda ya sa wanda bai saba ko ba a rigima da shi yanzu da misali da ana san da ɗan kwakwasiya ne sai a ga na cire na cire hula an ga ina fara na fara fitowa da da da hulata za za za a dan dan tsebu ya ce to ya sa farfako ba da ba faɗa kuma wannan hulan dan me ake sata ana sace da ake ake tafiya eh na- na faɗa lokacin da na faɗa a masallacin da wasu suka biyo ni na faɗa a can ba wasu suka biyo ni su fa a ce a to aka ce kenan ya zan yi ni ba ce muku jagora ko wai wai ina kushe mushi ba ai da abubuwa alkhairi da ake faɗi na ji ana faɗi ni ba dan siyasa ba ne, amma dai na san cewa na sa hula wannan ba daidai ne ba ka sa wani hula far kawai haka da an ga ku an ga an ga an ga yan tafiyan ku dan haramun ne haka zalika kawai mu zo mu ji ko ba mu ce duk aikin mu kenan aski ku yanda rika hukuma yanda kuke aski yanzu ba sun koma yanda rikan yanzu bar wani gashi suke ba haka eh, cikin cikin haka wannan shi ma inda ka bar shi gashi ne saboda wanda riyi sai mu ce wannan ko dai kai dai ko halal ko kuma kai makaruyi amma ka bar wannan gashin haka kace dan dan alamar tarika kuce wannan kuma haramun ce shirka ce ba magana aski bane kadai ba har magana barin gashi duk wani kama da zaka yi dan ka kiyaye wata manufa wanda kuma bayan manufar ubangiji to wannan ubangiji ne yake son ya zama inna salati wa nusuki wa mahaya wa matai ga baki ɗayanka na ubangiji ne don me zaka mutu da kanka gami da wani amma kaga nan makaranta wannan kaga tamizi kuka yi da sauran su wannan kwa iya zuwa ku je ku kayan ku to a kula kwarai da gaske na'am na'am a wannan dai ya kaga wani da ke aiki ya kan ɗan ciccire akwai wanda ai na san cewa suna su sai in za a tamma mitin ma yace mun ni fa kaga sai in za a je mitin nake sawa na wuce maganar hula wani abokin aiki nace sai in za a je mitin nake dan makalata Eh, to duk wani ni ni abin da na dame ni shine dai shine dai duk abin da za a yi ya zama biyayya ga ubangiji shi guda ɗaya shi shi kadai amma kar mu zama muna yin biyayya ga wani muna kare wata manufa wata tafiya na'am to to wannan dai su ne ya rage ni yayi yanzu siyasa siyasa yan Najeriya ma ni yanzu ba na ni zai zuba wani isanta nake ba saboda mai mutuncin ma ya kallon ba shi da mutunci ne balle mara mutuncin mu dai abin da ya dame mu shine dai ta an ga wani yara alan a faɗa ba kuma yadda muka iya in sun ji in sun ji wannan to shikenan sai su sai su ta akai ni ma ni ma sai ka ji wani waƙi ya zage ni ya ya ya mu tarihi na sai je ga gazawan iyaye na ko kakanni na sai ya je ya faɗa wanda fa duk ba wannan an ana dini ai ba wannan Eh, ni da kai zaka gyara mun bana kai mace ka nawa ka gyara ba shi kenan ba an gyara ake mutuwa eh ana san ba su kadai ne suke yin tafi ba sani ba wanda su a wajen ku wanda yana an ce jari ne yin siyasa waye sunan mai kudin nan ba Eh, wanda mai kudin nan sakwato wanda ya kudi yanzu ya daina siyasa ba sunansa ba a mai kudi ya wanda mai kudi ya sakwato ne ba a ya rada wannan ai ba shi wannan wannan dan siyasa ne wanda yayi wanda yayi wanda yayi gwamna da da baya can ba farawa shi yanzu ba- yanzu an ce dari ana cewa yana ta dari kasa ta ta shi siyasa an ce fata karkar fati oke tana nan amince zai dan sauka shi eh to su da kaya ne suna sa kaya ba su da kaya su Eh, su dai sai dai kai- sai dai a tafi sai dai a ce amana ko wani abu eh ka ce a kuta amanan ku wani amana wani ku ku je ku je ku ta dai Eh, eh, eh, ai kowa na yi da saboda duniyancin sa in ya samu kudin in bai samu ba za ga ya fita cito daga yanzu na daina fita daina kaza haka duniya ake yi sau da kalle dan duniya ce wani na da saki al'amari kada dai mutum ya zama wani jikinsa gaba ki daya mai shi shiga wani ubangiji shi ne- shi ne mu muke gudu Allah ya kyauta wanda muka da Allah ya ba mu da abin da muka san Allah ya fi mana sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh